الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya a cikin karatunmu na Suratul Baƙara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu, idza ta dayantun bidainin ila ajalin musamman faktubu, آه هذه الآية من هنا إلى عليم أطول آي القرآن وأن آية تندق يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم har ya zuwa wallahu bi kulli shay'in alim ita ce ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin ayoyi na alkur'ani wa qad ishtamalat ala bayani irshadil ibadi li masalihi dunyahum wato haƙiƙa wannan aya ɗaya tallintal ta ƙunshi bayani na shiryar da bayi dangane da maslahohi na duniyarsu ɓangaren abin da ya shafi harkarsu ta kasuwanci mu'amalarsu ta yau da gobe wazalika ya ce to dalilin da ya sa kuma wannan aya wanda ta fi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani ta ƙunshi bayani game da abin da ya shafi maslahohi na bayin Allah a harkar duniyarsu don me yace li annad duniya mazra'atul akhirati saboda duniya anan ne ake shibka lahira anan ne zaka shibka abin da zaka girbe shi a lahira idan ka shuka alkhairi a wannan gida na duniya to lokacin da zaka yi kala kayi roro kayi farta shine a gobe kiyama hakanan idan mutum ya shuka kishiyar alkhairi lokacin da zai kalaci wannan kishiyar alkhairi da lokacin da zai rore shi da lokacin da zai farce shi shine a gobe kiyama don haka na'am shine ce wa zalika li anna ad-dunya mazra'atul akhirah wad-din mazra'atul akhirati wad-din sannan kuma duniya ita ce kake shuka alkhairi wanda za ka girbe shi a lahira da kuma addini shine almu'amala fahina idin la yatimmu islahu al-akhirati illa bi islahi dunya to a wannan lokacin ba yanda za a yi mutum ya gyara lahirar shi dole sai ya gyara duniyar shi fa bayyana huna ma bihi islahu dunya sai ya zamanto a wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana abinda gyaran duniya wato yake tabbata da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala wanda take ɗauke da bashi a cikinta idza ta'amaltum bidainin idan za ku yi mu'amala wanda a cikin wannan mu'amala akwai bashi ka salamin kama abin da ya shafi command sabutu kana buƙatar a kawo maka kaya kala kaza mai siffa kaza mai nauyi kaza za ka ba da koman jikin shi za a kawo maka shi ranar kaza za ka amshe shi a guri kaza wa ƙardun da kuma abin da ya shafi harka ta ramci ka je gurin mutum a matsayinka na ɗan kasuwa kana so ka tafi nigeria za ka saro kaya babu kuɗi a hannunka ka je wani daga cikin abokananka na kasuwa ya ranta maka wani abu ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne ila wakatin ma'alumin zuwa ga lokaci wanda yake sananne idan za ku yi wannan mu'amala ɗin imma komandi ne za ka bada imma sautu ne za ka bada imma ramce ne za ka amsa to ya zamanto zuwa ga lokaci wanda yake sananne ne faktubuhu to ku rubuce shi wannan tattaunawa da za ku yi tsakankaninka da abokinka ya zamanto akwai littafi tsakankaninku da shi akwai an rubuce wane abokin wane ya zo wajen abokin shi ya amshi miliyan kaza ranar alhamis karfe goma ta safe da minti sha biyar zai dawo da ita ranar laraba in allah ya kai mu shi kenan ga sun yi naka ga sun yi na abokinka ga kuma shi mai rubutu yana nan ga shaidu guda biyu istisaban wa daf'al nisa'i to ku rubuce wannan abun saboda amintuwa daga mantuwa da kuma tunkudewa gardama da ja'inja kada ya zamanto idan bashi ya ɗauki lokaci wani lokacin shi wanda ya amshi bashi ya ce miliyan biyu ya amsa shi wanda aka ya bayar bashi ya ce miliyan biyu da rabi ne ya bada to amma in ya zamanto akwai takarda ko ya shekara goma yin aka ɗako gashi nan a takarda abin da yake a rubuce ga sun yanka nan ga nashi ba ƙari aka maka ba rage ba wal yaktub kitabad daini bainakum katibun bil adli ubangiji subhanahu wata'ala ce katibun bil adl marubuci saktare wanda yake adali marubuci wanda yake ɗauke da adalci wal yaktub kitabad daini wato ya rubuta wannan takarda wanda take ɗauke da bashi bainakum tsakankaninku kai wanda zaka bayar da bashi da shi wanda zai amshi bashi a wajenka zamanto an samu marubuci adali mutumin kirki wanda zai yi rubutu dalla-dalla babu ƙari ko rage a ciki wanda zai yi rubutu da adalci bil haƙƙi da gaskiya fi kitabatihi a cikin rubutunsa la yazidu fil mali wal ajal wala yanqus wanda ba zai dada komai ba a cikin wannan dukiya din yanzu in mutumin da ya zo shi zai yi rubutu ana bin shi jika hamsin shi kenan ya kirayo mai rubutu ya ce rubuta jika hamsin wajen 00 ɗina yana ƙara guda ɗaya ta tashi daga jika hamsin ta koma 500 an gane da kyau yanzu maimakon a ce jika hamsin ce aka biyo shi bashi sai a ce 500 ce aka biyo shi bashi mun gane da kyau to kada ya yi ƙari a cikin wannan dukiya ɗin sannan kuma wal'ajar da kuma daile ɗin kada a ce watan biyu shi kuma ya rubuta watan hudu kada ya haka nan sannan kuma walayan kusu kada ya tawaye komai a cikin dukiyar wannan ko wajen ajali an ce jaka hamsin kawai sai ya rage zuro ɗaya sai ta komo jaka biyar kada ya haka nan sannan kuma kada an ce wata biyu ya rubuta kwana sha biyar saboda shi wanda ya bada bashi din nan ba nashi ba ne wanda aka bai wa bashi na jika hamsin shi ne nashi shi kenan sai ya rage zero nan da sha kwana sha biyar aka zo to ina takarda ga shi nan ce to ga jika biyar kin kai ci habawa ne wata irin jika jika goma goma guda biyar na damka maka bani jika biyar ce a jika biyar ka bani a shiga a hutu ya ce ina takarar da aka baka ya huddo ta shi kenan ce kai kayi da kula ce ina yau da kulkure yan gare ce nawa ce wannan a jiki ce jaka biyar ce a jiki ce kawo alhajin nan munafiki ne yanzu ne yake dora mu jaka hamsin a kaina jaka biyar na amsa a gurin shi amma da yana cewa jaka hamsin na amsa to kada ya haka nan shi marubuci saboda yana ƙara zero ko ya rage zero canji yana iya tashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala ya aba katibun katibun marubuci wala ya aba kadda ya taure la yamtani kadda ya hannu min an ya katuba daga ya rubuta wannan letar wanda take ɗauke da bashi idza du'iya ilaiha idan aka kiraye shi zuwa gare ta idan aka ga a matsayinka na wanda kayi lakwal zaka iya yin rubutu dalla dalla babu garrama a ciki babu matsalar karanta ba kaza ba kaza shikenan sai aka kirayo ka wane muna so ne za mu kulla mu'amala da wane zan ba shi sautu amma ga shi ga shi ya ce a kirawo mai rubutu kai kuma na ka iya rubutu to kada ka ce ba za ka je ba kama allamahu hullahu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi akan sauran yan uwan shi ya sanar da shi rubutu ai faddalahu bil kitaba Allah ta'ala ya fifita shi da sanin rubutu to fala yabkhal biha kada ya yi rowa da wannan rubutu ɗin walkafu muta'alliqatun bi ya'aba wato wannan kama allamahu Allah a hada take da wala ya'aba katibun marubuci la ya'aba kada ya hanu an yaktuba min an yaktuba da zai rubuta wannan takarda wanda aka kiraye shi zuwa gare ta yi kokari ya rubuta ta kama allamahu Allah kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da shi mun gane da kyau fal yaktub yayi kokari ya rubuce ya rubuta wannan ta'kidun wato karfafawa ce wanda take kare cikin fito da abu a fili ya fito ya ce to akwai takarra a gunku ko babu su ce a babu takarra ce to ya dauko takarra da bik da gidan shi ya fito ya ce ya ne da menene da menene kuke so a rubuta muku kai kokari kai kyauta da wannan abin da Allah ya sanar da kai na iya rubutu kada ka ce kai sai an biya ka وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا to idan aka zo za a rubuta gashi wanda ya amshi bashi gashi wanda ya bayar da bashi to wanda yake da damar yayi magana a wannan lokaci wanda zai faɗa maka ka rubuta shine allazi alaihi alhaqu wanda bashi yake kan shi wanda shi ya amshi dukiyar bashi wani yumlil sai yayi imla'i sai yayi shifta ma'ala yumillal katiba sai yayi wa wannan saktare wannan mai rubutu ya mai shifta li'annahu al-mashhudu alaihi saboda shine wanda za a yi shaida akan shi shine wanda za a yi shaida akan cewa ana bin shi bashin kaza ba shi bane al-mashhudu lahu al-mashhudu lahu shine alhaji to al-mashhudu alaihi shi zai ba da shaida shi zai ba shi zai shifta fa yuqirra fa yuqirru li yu'lama ma alaihi sai yayi furici da abin da yake kan shi yace ni alhaji wane na amshi miliyan hamsin a wajen wane shi kuma wanda aka amshi miliyan yan hamsin a gure shi yana na adauni na amshi miliyan hamsin a wajen wane ramce zan dawo mai da ita rana kaza haka za ka rubuce shi kenan sai imla'i shi wanda ba shi yake kan shi liyulama ma alaihi saboda a san abin da yake kan shi na bashi waliyattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa fi imla'ihi a cikin shibtattasa kada ya zamanto yayi abu a rufe yace ni alhaji wani ya san wannan mutumin da ya amshi kuɗi a gurin shi kidahumi ne bai san ba faransai miliyan biyar ce ya bashi ni alhaji wani na amshi de miliyon a wajen abokina wani shikenan kai kuma da ke kasan dai miliyan miliyan biyu ce shikenan shi ko miliyan biyar ce ya amsa shikenan saboda shi alhaji bai samu mai dai miliyan shi ya tsammanin miliyan biyar kin ce dai miliyan shikenan sai ce na amshi dai miliyan a gurin alhaji wani to ji tsoron Allah wajen wannan wajen imla'insa da zai wala ya bakhas shay'an kadda ya tawaye komai la yanqus shay'an kadda ya rage komai an gane ku minhu daga wannan haƙƙin da yake kan nashi wannan bashin da yake kan shi kada ya rage ko biye fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan idan wanda bashin yake kan shi safihan almubazziri ne wawa ne mubazziran ya kasance mai almubazziranci ne aw da'ifan anil imla'i ko kuma da'ifan rarrauna ne anil imla'i dangane da yin shifta ba zai iya bayin shifta da kanshi da sigarin amma saboda yarinta yaro ne karami idan yaro aka kawo shi gaban kotu aka ce yayi bayani za ga cewa yana ta karkarwa ya kasa yin magana auki barin ko kuma saboda manyantaka ya dattijantaka aula yastati'u an yumilla huwa ko kuma shi din wanda ya ɗauki bashin baya da iko da ya yi wannan shifta ɗin ya yi wannan imla'i ɗin likharasin saboda shi ɗin bebe ne bebe a ce nawa ce ake bin kace bebe ne to kaga yanzu shi wannan ba zai iya bayin imla'i au jahalin bil ko kuma shi bai san yaran ba ya je shi a turai ne dama shi ko bai iya ba turanci yaje shi aka buga mai kaya na miliyan 40 iko da miliyan 15 ta ya dauka miliyan 15 yanzu amma ba zai iya ba gaya wa mai rubutu miliyan 15 ya bayar miliyan 25 ce take kan shi au na hawi zalika ko makamancin wannan to yanzu ya zai falyumlil waliyuhu bil adl waliyuhu majibincin lamarinsa mutawalli amrihi mutawalli amrahu ko ako amrihi yego mutawalli amrihi go yayi na'am yawa mutawalli amrihi majibincin lamarinsa to falyum lil to sai yayi imla'i waliyuhu ma'ana allazi yatawalla amrahu wanda yake jibintar lamarinsa to falyum lil bil adli min walidin na mahaifinsa ne shi wannan yaron wa wasiyun ko kuma wanda mahaifinsa da zai rasu yayi wasiya wa qayyimin da kuma wanda yake tsayayye akan mutum wa mutarjimin da kuma an tamfaran shi wanda ya je ya dauke shi a matsayin shi zai dinga yi mai bayani in ya siyi kaya ya yi ciniki da waɗancan masu kaya kuma shi kuma alhaji a gaya mishi da hausa ya ɗauka ya bada kuɗi to wannan an tamfaran shi nashi shi zai yi imla'i bil adali amma da adalci kada yi yanda zai cuci abokin tafiyar shi kuma kada yi yanda zai cuci waɗancan wanda aka yi siyayya a wajensu ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wasu ta shahidu shahidai ne ashidu shahidai ne ku kafa mutum biyu aladdai ne a kan bashi da kuka amsa min rijalikum daga cikin mazajenku ana ashidu aladdai ne shahidai ne wato ku kafa shaidu guda biyu a kan bashi da kuka amsa daga wajen abokananku min rijalikum daga cikin mazajenku shikenan sai ka diba wani daga cikin musulmai ka diba waɗansu guda biyu ka kirayo su ce da Allah ku zo ku za mu je mu za ku ba da shaida akan cewa alhaji wani za a amshi kuɗi a wajen shiramci kuma lo idan ka dawo da su halo kuma sai ka tafi da su to gashi nan da ku dama aka kulla kuma da ku za a sinci mun gane da kyau ai balighayil muslimin al-ahrar wato baligaggu guda biyu na musulmai ƴaƴaye waɗanda suke ba bayu ba fa in lam yakuna rajulaini ay shahi ay shahidani wato waɗannan shaidun guda biyu idan ba su kasance ba mazaje ne guda biyu ya zamanto da ka zo ka mutane ka tardo a zaune amma a ciki ka tardo mazaje biyar amma namiji ɗaya ne kuka saba da shi amma akwai waɗansu mata kuma shikenan farajulun wamra atal ubangiji subhanahu wata'ala ce to sai ku kafa shaidu guda biyu namiji guda ɗaya wamra atani da kuma mata guda biyu wanda ya shahaduna za su yi shaida akan cewa wane ya amshi kaza a gurin wane mimman tarbauna daga cikin waɗanda kuka yarda da su mina shuhada'i daga cikin shaidu ɗin lidinihi saboda addininsa wa adalatihi da kuma adalarsa wa ta'addudun nisa'i wato ƙididdiguwar mata da aka ce mata guda biyu li'ajili an tadilla ihdahuma ash-shahadata saboda idan ɗaya daga cikin su ta manta wannan shaidar li naqsi aqlihinna saboda tawayala hankalinsu wa dabdihinna da kuma kiyaye wasu al'amurra fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ihdahuma wato ɗayar fatudhakkira al-ukhra sai ta tunatar da ƴar uwarta wanda ta manta ma'ana fatudhakkira fatudhakkira bitakhfif wato waɗansu daga cikin ƙurra'u sun karanta fatuzkira wanda wannan ita ce kira da abdullahi ibn kasir al-makki ita ce kira da abu amr ibn al-ala al-basri wa tashdid fatuzkira ita ce kira al-jumhur ita ce kira an-nafi al-madani ita ce kira al-asim ibn abi najud al-kufi ita ce kira al-ali ibn hamza al-kisai ita ce kira abdullahi ibn amir ash-shami fatuzkiru bi dhammi fatudhakkiru an gane ko ita kuma ita ce kira alhamza ibn habib az-zayyat al-kufi guda biyu daga cikin qurra'u sab'a sun karanta fatudhkira guda hudu sun karanta fatudhakkira guda ɗaya ya karanta fatudhakkiru an gane fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ihdahuma ɗaya su az-zakira wanda take tine fatudhakkira al-ukhra an-nasiya sai ta tunatar da ƴar uwarta wanda ta manta wa jumlatul idhkar wato jumla din nan ta tunatarwa mahallul illa shine bigiran illa din da ta sa aka ce a kirayo mata guda biyu aini tudhakkira in dallat ta tunatar da ita in ta bace wa dakhalat ala dalali ta shiga cikin bata li'annahu sababuhu saboda bata shine sababin da yake sawa mutum ya manci wa fi qira'atin bi kasri in shartiyya wato a cikin wata qira'a wanda kuma qira'a ce ta Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi ya karanta in tadilla ihdahuma fatudhakkiru ihdahuma lukhri an gane ku wa raf'i tudhakkir da kuma yiwa tudhakkir fatudhakkiru rufa isti'nafun jawabuhu wala ya aba shuhada idza madu an gane da kyau to shikenan wato in tadilla ihdahuma idan dayar su ta mance fatudhakkiru ihdahuma al-ukhri to dayar su sai ta tunatar da dayar wala ya aba shuhada kada shaidu su hanu idza du'u idan aka kiraye su ma za'ida idza du'u idan aka kiraye su ila tahammuli shahadati ya zuwa dokan shaida tahammulu shahada shine mutum zai sai da karan shi ya ce wane zo ka zamanto shaida na cewa wannan karan na zan saida shi kuma wane ne na saidawa wannan shine tahammulu shahada dokan shaida a kirawo ka ka zamanto shaida wajen wata mu'amala da za a kulla au ha ko kuma bayar da shaida ka san cewa lalle wani a gaban ka ya yi wannan hili din shikenan kuma rikici sai ya barke aka je kirawo ka ka zo ka zamanto shaida kan cewa lalle hilin nan na wani ne ka ci ali ba ruwana ba ruwana lokacin da aka saida ba a gaban ba aka yi ka ba mu dala ɗari ma ka ba mu za ka zo ka ce wani yanzu kuma ka zo ka mu je mu maka shaida a kada ya hannu ɗaukan shaida ko bayar da ita idan aka kiraye shi matuƙar a cikin lamarin babu karkacewa hanya to kada ya ce ba zai tafi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala tasamu kada ku kosa la tamullu la tamallu kada ku kosa min an an taktubuhu min an taktubuhu da za ku rubuce shi ma shahidtum alaihi abinda kuka yi shaidar akan shi min alhaqi na wannan haƙi ɗin da wane ya amsa a wajen wane likasrati wuqu'i dalika saboda yawan afkuwar wannan din saghiran kana aw kabiran dan kadan ne wannan haƙi din to kada ku kosa da rubuce shi aw kabiran ko kuma mai yawa ne galilan aw kasiran dan kadan ne ko da yawa ne ku rubuce shi ila ajalihi har ya zuwa lokacin sabkar wannan bashi din ila waqti hululihi halun min alha'i fi taktubuhu wato wannan ila ajalihi wato hali ne na wannan ha'un din na an taktubuhu shi wannan bashi din kenan ila ajalihi halin kasancewar shi hali ya zuwa ƙarshen lokacin sabkar wannan bashi din zalikum wancanan ku ayil katubu rubucewa abin da yake tsakankaninku a ƙasatu inda Allah shi ne mafi adalci a wajen Ubangiji adalu inda Allah shi ne mafi adalci a wajen Ubangiji wa aqwamu shahadati sannan kuma shi ne mafi daidaitawa shi ne wanda yake taimakawa akan tsaye da shaida ai a'wanu ala iqamatiha shi ne wanda zai taimaka muku wajen tsayar da shaida li'annahu yuzakkiruha saboda wannan takarda da za ku rubuce tana tunatar muku wannan shaida din da kuka ɗauka wajen bayar da ita ma kuma ba za ku sha wahala ba wa adina sannan kuma hakan din shi ya fi kusanci ila Allah tartabu ya zuwa da ba za ku yi shakka ba ila Allah ta shuku ya zuwa da ba za ku yi shakka ba fi qadaril haqqi cikin gwargwadon haƙƙin da wane ya amsa a wajen wane kuɗin da wane ya amsa a wajen wane na bashi wal ajali da kuma lokacin da zai dawo mai da wannan kuɗin nashi ajalin da suka buga idan a rubuce yake a takarda ba ta ba ba a ciki illa an takuna tijaratun hadiratun sai dai in kasuwanci ta afku wanda take a nan take tijaratun hadiratun kasuwanci wanda take ta nan take illa an taqa sai dai ta afku wa fi qira'atin bin nasbi wato a cikin wata qira'a illa an takuna tijaratan hadiratan wato wannan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah alhamdulillah na zo a daidai ke assalamu alaikum barka dai araba barka dai ya gajiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah to masha Allah an biyo mishi da takalmai ce guda nagode nagode masha Allah ina yayin kwa ina ga ko suna ciki suna aji ko suna baya eh Eh, kware kware to babu yanayi.
nagode nagode Nagode.
masha Allah na'am illa an ta kuna tijaratun wato sai dai in wannan kasuwanci ta afkuce hadiratun kasuwanci ce wanda take tanan take a cikin wata ƙira'a bin nasubi da wasali sama illa an ta kuna tijaratan hadiratan wanda wannan ita ce ƙira'ar malaman kufa guda uku daga cikin alƙura'u saba'a wato Ali ibn Hamza al-Kisai da Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi da Asim ibn Abi Najud al-Kufi wato suna karanta illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum da nan da cikin suratu an-nisa an gane ku amma sauran qurra'u Nafi Abdullah ibn Kathir Abu Amr Abdullah ibn Amir waɗannan dukkaninsu suna karanta tijaratun hadiratun fatakunu naqisatan to yanzu a wannan lokacin fatakunu naqisatun wato illa an ta kuna dinnan sai ta zamanto naƙisa ce ba tamma ba ce wasu muha damiru tijara to yanzu sai ya zamanto sunanta damiri ne na kasuwanci ma'ana illa an ta kuna tijaratu sai dai in kasuwancin ya kasance tijaratan hadiratan kasuwanci ce wanda take ta nan take wanda tudirunaha bainakum wanda kuke gudanar da ita a tsakankaninku ai taqbidunaha wala ajala fiha wanda kuke amsar su babu wani ajali babu wani dele a cikin su irin abin da ya shafi siyayya da zaka je ka shago ka je ka ba da dala 100 ka ce a siya maka sabuli dan kufuro ko a siya maka sabuli dan toshi ko ka ba da dala 40 ka ce a maka shafshaf ko ka je ka da dala gomar ka ce a siya maka shayi sukari za ka zo ka yi shayi ko ka je da dala ɗarin ka sukari da gawayi da sauransu wannan ka kasuwanci ne wanda kuke gudanar da ita a tsakankanin to yanzu a wannan lokacin falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku fi Allah taktubuha cikin ba za ku rubuce su ba babu laifi a kanku yanzu idan mutum ya je shi shago ya ce gashi nan kayan shayi ya zo sai aka ce to aka ɗauko takarda da zai ce da Allah ni kalkatse da ni kayan shayi na zo ka bani in ka bani na ruwana da wani ka kawo takara da bai ka sa hannu da sa hannu a ciki daga sayan kayan shayi da karka mun ce sa hannu a cikin takarra to kaga wannan babu laifi akan ku ba sai an rubuce ba wal muradu biha al matjaru fihi abinda ake nufi babu laifi da irin wannan kasuwanci din akwai gurin da idan ka je ka dole sai an baka firi gashi nan in ka siya abu kawai sai an baka takarra na cewa ilalle ka ba da kuɗi an baka takarra to babu laifi ba wajibi ba ne sai an maka wannan yanzu in ka je ka sayan shinkawa matarka ta ce maka babu shinkawa ta kare ka je kana sauki za ka je ko da magarmu za ka tai wani guri ka je ka mai shago ya ce akwai shinkawa eh amma tsaya takarar da bikin ne a can ciki bari mu kare da waɗannan sai a shiga da ko a rubuta maka za ka ce to yayin an jima ina dawo ka wuce ka je wani shago ka rabu da shi an gane ku Allah ta'ala ce wa ashidu ku kafa shaidu idza tabaya'tum idan dai za ku kulla cinikayya alaihi akan shi akan wannan kasuwanci din wannan fa innahu adfa'u lil ikhtilafi wato haqiqa kafa sheda shine mafi tunkudewa wajen abin da ya shafi sawa sabani wa hadha wa ma qablahu wannan da jumlar da take kafin sa wato jumlar da take kafin wannan shine illa an takuna tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum ko tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum dukkanin su guda biyun nan amru na dabin umarni ne wanda yake na mustahabbanci wajen kafa shaida ka je siyan kayan shayi ka kira wani ka ce kai ku zo ku ku biyun nan kuna gani ko kayan shayi ne na siya ciyawa ta ashirin da sukari na goma da gawayi na goma gashi na ko nawa ce zan bashi arba'in to gashi nan na bashi shi ke ka dawo to wannan da kafa shedal da rubucewa duka umarni ne wanda yake na mustahabbanci ba wajibi ba ne in kaje kale kaje kada abokanka guda biyu za ku siyo wani abu mu je ku raka na zan siyo manda na karago in aka je ku ce ka ce to ku zama shaida kun gane karago na bashi guda ɗaya takar kala ya wata ran ya ce ya biyo ni bashi Allah ya ce wala yudarra katibun wala shahid ولا يضار كاتب صاحب الحق ومن عليه kada a cutar da katibun mai rubutu wala shahidun hakanan kuma kada a cutar da mai shaida an gane ko sai ya zama to bil binal fa'il kenan lil maf'ul akwai kuma wala yudarra katibun wala shahid ya zama to bil binal lil fa'il to sai ya zama to yanzu bil binal lil fa'ili sai ya ce sahibal haɗi wa mana alaihi katibun marubuci wala yudarra sahibal haɗi kada ya cutar da wanda bashi yake kanshi wanda bashi yake kanshi shine maimakon rubuta mai ana bin shi jika 50 rubuta mai ana bin shi jika 60 aga ya cutar da shi wala shahidun haka sahibal haƙi wanda yake mai bashi wanda yake bi bashi shine sahibul haƙi allazi qaddama shay'an li akhihi wa man alayhi da kuma wanda haƙin yake kanshi shine allazi alayhi alhaqu kenan falyumli allazi alayhi alhaqu bi tahrifin wajen abin da ya shafi canzawa wajen a cikin rubutu ya ƙara ko ya rage to wannan kada mai rubutu ya cutar da wanda bashi yake kanshi ya ƙara mai akan jaka 50 ya ƙara mai jaka 10 ta zama jaka 60 ko kuma ya cutar da wanda ya bada bashin akan jaka hamsin ya rage jaka goma ta komo jaka arba'in hakanan shaida wala yudarra shahidun sahibal haqqi wa man alaihi kada hakanan shaidar da aka ɗako ya zamanto shaida kada ya cuci wanda yake da kwai bashin nan da kuma wanda bashin yake kan shi wajen abin da ya shafi imtina min shahada bi tahrifin aw imtina'in min shahadati ko kuma hannuwa daga shaida din aw kitabati ko kuma hannuwa daga rubutu din yace ba zai yi ba aw la yadurruhuma sahibul haqqi ko kuma shi wanda haƙi nashi ne wanda zai bada bashi kada ya cutar da su bi taklifihi ma ma la yaliqu fil kitabati wash shahadati da dora musu abinda bai dace a shari'a ba cikin rubutun nasu da kuma shaidar ya ce wa wanda zai rubuta ce to wane kai dai kafi kwa iya rubutu ana jaka 100 ce na bashi bashi amma ka sa 150 25 taka 25 tawa ka ji ko eh kirawo shaidu kuna ji ko ko kuma ku amshi jaka biyar biyar din nan hamsin ɗari da hamsin zai sa a kai amma shi ba ya ce ba jika ɗari ce iya ce jika ɗari ce ya baya kallon shi lokacin da yake rubuta cak zai ƙara da jika hamsin a ciki ko biyar biyar shi ya ci ishirin da biyar ne ya ci sha biyar nan adam na lafiya kar ku ɗaga wa kada ya haka nan haka nan shi wanda ake bi bashi kada ya cutar da su kada ya ce wa wanda yake bi wanda zai rubuta ce to wane kaga dai tsakankani da kayan da nake taimaka maka alhajin nan baya taimaka maka ka yi kokari da Allah a jika ɗarin nan da ya ce a rubuta ka sauke jika 25 ka ce 75 ce ka ce wa shaidu ko kuma ku mun kokari kun ga dai jiya ma ni na dora muku shayi alhaji yaushe rabon ku da ku gaya muku alheri ku yi kokari ku ce haka ne 75 ce to kada ya musu haka nan saboda wannan bai dace ba wa in taf'alu ma nuhitum anhu idan kuka aikata abin da aka hane ku hawa kanshi fa innahu fusuqun bikum fa innahu haqiqa aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya hani akai fusuqun khurujun ani da'ati fita ce daga yi wa ubangiji subhanahu wata'ala biyayya lahiqun bikum wanda yake rataye da ku wanda yake hada da ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki na Ubangiji fi amrihi cikin bin umarnin shi wa nahaihi da kuma gudar gudun haninsa wa yu'allimukumullahu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da ku masaliha umurikum wato maslahohi na al'amuranku halun muqaddaratun wato yu'allimukumullahu hali ne wanda yake abin kaddarawa au musta'anakun ko kuma jumla ce wanda take sabuwa wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji subhanahu wata'ala masani ne ga dukkan komai abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik